إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗorinmu a markaz ahalu sunna wani jama'a wanda ke ngwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar kenan yau muna laraba biyu ga wata na dulka'ada hijira shekara 438 wanda ya dace da 26 ga wata na bakwai shekara 2017 wannan da sayan cewa biyu an wasu bisa gani bakayin mana an gashi mudan mu gashi ba kin Allah sa kuma an gashi iyawa ya koma uku Allah wa ala yau darasinmu na goma sha uku a cikin littafinmu mai suna alwajiz fi aqidata salaf salih takaitaccen littafi mai bayanin aqidan magabata na kwarai darasi na darasi na goma sha uku insha Allah a ƙarshen karatunmu masu binmu da littafin wannan da muke da lamba 78 ne mun yi bayani akan hikimar aiko da manzanni na yanke hujja akan bayi na cewa ba za su ce ba su sani ba Allah ya aiko da manzanni masu bishara da galgadi don yanke hujja akan bayi za mu tashi wa ahlu sunnati wal jama'a yu'minuna bi anna jami'ar rusuli yad'una li asalin wahid huwa tauhidullahi fil ibadah ahalus sunna wal jama'a suna masu imani ce yarda wadda ba a kokonto cikinta cewa dukkan manzanni suna kira zuwa ga asali ko tushe guda wannan asalin guda shine kaɗai ta Allah cikin ibada ka gama shi da komi cikin dukkan abin da yake na ibada haka wannan ya ana shirka kenan da hani akan shirka fal islam دين جميع الأنبياء وإن تنوعت شرعهم حسب حسب الظروف والحاجات cewa islam addinin dukkan annabawa ne dukkan annabawan Allah kowane annabi musulmi ne daga baya aka yi sauran an ga suna daban to daga baya zo amma dukkan annabawan Allah musulmi ne al'umma su mabiya da su musulmi suke ya ce wayanta na wa'adsa ra'ayin ko da duk da ce annabawa asalin kiransu guda ne kan tauhidi amma shari'arsu shari'o'insu sukan saba gwalgwadon halin da ake ci ko bukata zarace da zamani al'umma zuwa al'umma zamani zuwa zamani wala ya kabalu Allah ghaira Allah bai karban wani addini in ba islam ba inna din illa islam amma mutake ga islam dinan falakabalun wa bil aqdam min khasirin din da gashi nan dai cewa addini a wajen Allah addini musulunci shine addini kuma Allah bai karba wani addini wanda ba islam ba yace kala ta'ala Allah mai girma da buwa yana cewa kaga wannan shine irin wa'annan ababe na irin ayoyi suna ba da tsoro ga wanda zai rinka gwanin ko wata dama-dama kohar ko har itirafi faɗi da cewa dukkan addini addini ne a wajen Allah bayan shi Allah ya ce ina dinin da Islam Allah a wajen Allah addini ɗaya ne Islam ne ce kuma ce ce maka umar yabta yi gara Islam dina wani yau kabal minu wai tabbatar maka wofin akata bin khasirin shi Allah wani ko nasin qur'ani ne duk wanda ya bo na addini ba musulunci ba Allah bai karba kuma ce duk wanda bai wani musulunci ta dan wutar gobe kiyama iya cikin masu tabewa kuma ta wata hanna mutan damu damu ko mutan ga iya bin hanyoyi ko na rayuwa ko gyara ma wani ko abin duniya kaga musulmi iya neman kwatanta wai duk addini addinin Allah duk addine ne ko ne addini ne wannan gaskiya kalma ce mai hadarin gaske dama da maka kai shuru bakin ka ka kyale bakin ka amma ka zo ka ce duk addinin Allah ne gaskiya hadari ne ko da ka ci kudin ka ka kyale bakin ka eh ma dama dama eh cin kudin ya ma dama dama ka zo ka hudu abin da ba shi ba hadarin ya girma hadarin ya girma gaskiya magana cewa ko na addini mai suna addini a wajen Allah ban Islam Allah ta shi kadai ne yace qala ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu Allah wa tanibu tagut Allah mai girma da buwaya yace hakika mun aiko mu dukkan al'umma an aiko mu al'ummomi da manzo kuma aikin ko na manzon an ibudu Allah wa tanibu tagut ku bauta ta ma Allah ku nisanci dukkan wani abota na ba Allah ba tagut wani wuri ya ce wa ƙala ta'ala wa ma'arsal namin ƙabali kamin rasulun illa nuhi ilai annahu la ilaha illa na fa'abudun Allah mai girma da buwa yana cewa wa ma'arsal namin ƙabali kamin ma'aiko ba da wani kahin kamin rasul daga cikin manzanni da muke aikowa illa nuhi ilai ko na manzan sai mun mai wahayi a kan mi annahu la ilaha illa ana fa'abudun Allah sai mai wahayin cewa babu abun bauta da gaskiya sai ni kadai Allah kenan nakan Allah ce ku bauta ta ni kadai walaqad arsalallahu ta'ala rusulan wa anbiya kathirin minhum man zakarahum lana fi kitabi aw ala lisan nabi sallallahu alaihi wasallam wa minhum man lam yukhbirna anhu qala ta'ala walaqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alayk wa minhum man lam nuqassas alayk wannan abin da yake bayani cewa walakad arsalallahu ta'ala rusula wa anbiya kathirin haƙiƙa Allah mai girma da buwa ya aiko da manzanni da annabawa masu yawa minhum daga cikin wannan manzanni ko annabawa man zakarahum lana fi kitabi akwai wanda ya ambato mana sunansu a cikin littafi kenan guda 20 bakin nan wasu kuma akan halishin annabi sallallahu alaihi wasallam wa minhum man lam yukhbirna anhum wasu annabawan bai ba mu labari ba akan su man lam yukhbirna anhum bai ba mu labari ba kan rayuwarsu wannan iyaka shubha ga masalar masu ka wannan aya sai suka inkarin ko ture wasu rawayoyi suka inganta wanda suke tabbatar da adadin annabawa da manzanni ya za a yi a kawo wannan ruwaya ga aya ta ce wasu amara su ba baka labarin su ba kuma ga aya hadisi ya ce ya kawo su maganar kissa kan wane labarin wane daban ne da magana adadi wannan adadi ne a jumlace amma labarin kissa wane labarin wane yaya ya gudanar da rayuwar shi wata irin da awayi wani raddi aka mishi shi aka ce labarin wani annabi wannan shine an kadiba a cikin qur'anin ma akwai annaban da Allah ya bata sunansu amma babu kissarsu zizirin alisa in zizirin kifin ne ka taba ganin labarin isa shi kullum akwai an kasuwan shekunan alisa zizirin kifin babu sun kuma abin da aka yi labarin shi yadda da mutanen shi babu wanda ma suka ce a ƙwararren ba labarin ya suka yi wata rayuwa suka yi wata al'umma suka samu wanda rajin aka babu ke magana kisa daban yawan adadi daban kuma nasi ya tabbata adadin annabawa dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu manzanni ɗari uku da goma sha biyar ruwa mai ta inganta wasu na kada sha uku ruwa ta inganta sun sai na albani ya tabbatar da ingancin ruwaya mai cewa ɗari uku da goma sha biyar wannan nasi ya tabbata adadin su amma wani asa adadin su amma magana wane ne labarin shi da babu shi shi ne wasu ba labarin su shi ne magana kenan kun kama kama dan sai kun suna kama magana bi kun da ra'ayi kun suka neman ture wancan hadisai wasu kama ka wannan aya aya ba haka take ni ba tana ba da labari kissar wani labarin wani shine ake jama'a na wasu wannan labarin su yace eh walaqad arsalna rusulan min qablik mun aiko da manzanni kayin kai ka zo minhum daga cikin wannan manzanni man qasasna alaik akwai muka baka labar muka baka labarin su wa minhum man lam naqus alaik kuma daga cikin manzannin akwai mun baka labari akan su yace wallazina warada asma'un fil qur'an 25 rasulan wa nabiyya wa'anda sunan su yazo a cikin alqur'ani manzo annabawa manzanni 25 ne su ne sunan aka kawo sunansu a cikin alkur'ani karara ya jero maka su mu adam abul bashar adam baban duniya baban mutane gaba daya da idris da nuh hud salih ibrahim lut isma'il ishaq yaqub yusuf shu'aib ayyub zulkifin musa harun daud suleiman ilyas اليساء يونس زكريا يحيى عيسى ومحمد خاتم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإن سونة سونة سيزو أتشين القرآن كررا يتي وقد فضل الله سبحانه وتعالى بعض الأنبياء والرسل على بعض حقيقة الله ما girma da buwaya ya yiyita wasu annabawa da manzanni akan wasu wasu yi wasu daraja matsayi وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أن الرسل أفضل من الأنبياء والرسل بعد ذلك متفاضلون فيما بينهم وأفضل الرسل الأنبياء أولي العزم وهم خمسة يتي الأمة تأم مسلمين sun yi ijima'i ala'annar rusula afdal min anbiya wa rusul afdal min anbiya akan sun yi ijima'in kan cewa manzanni sun yi annabawa kina rasul ya yi annabi yace wa rusul su ma manzannin ba zalika bayan cewa manzanni sun yi annabawa su ma manzannin a karan kansu mutafadiluna fi ma bainahum wasu sun yi wasu wa afadalur rusulul anbiya kuma a cikin kololuwa wanda suka yi annabawan da manzannin gaba daya ulul azam manya manya masu karin himma cikin annabawa guda biyar nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nuhun wa ibrahim wa musa wa isa salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in qala allah tabaaraka wa ta'ala وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا yace wa'annan guda biyar su ne annabin salasala muhammad salasala da nuhu da ibrahim da musa da isa tsirar allah da aminci su tabbata a gare su gaba daya allah mai girma da buwa yana cewa wa iz akhadna minan nabiyina mithaqahum ka ambata mutane lokacin da muka amshi alƙawali daga wajen annabawa wani alƙawalin wa minka kai ma mun amsa daga wajenka aka keɓe bayan kira annabawa a jimlice ya aka keɓance wa'innan da suna annabata a jumlice aka ce daga wajenka daga nuhu ibrahim musa da isa da maryam kina a cikin annabawan gaba da manzannin sai Allah ya keɓance wa'annan da ambato dan matsayinsa a cikin annabawa yace wa akhadna minhum mithaqan ghaliza ma amshi alqawli mai kari a wajen wa'annan annabawa da manzo wa afadal ulul azam nabiyyu salam mai ci a cikin ulul azam kin suma na waje ga mataki mataki ne a cikin ulul azam kin ma da aka ware guda biyar shi ma shugabansa gaba daya shi ne nabiyul islam salasalama annabi salasalama wa khatamul anbiya wal mursalin shi ne cikon annabawa da manzanni daga shi an rihi eh an rihi kofa daga shi wa rasulu rabbil alamin kun manzo ne na ubangijin halittu gaba daya wa sayyidu walad adam kuma shine shugaban ɗiyan adam gaba daya محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ولكن رسول الله خاتم النبيين bayan an tura nan ba baban wani bane ba daga cikin ku amma shi manzo ne na Allah cikamakon annabawa wa ahlus sunnati wal jamaa yu'minuna bihim jami'an man samma Allah minhum wa man lam yusam ahlus sunna wal jamaa suna masu yarda imani da dukkan annabawa da wanda Allah ya ambaci sunansu da wanda ma bai ambaci sunansu ba min awwalihim adam ila akhirihim wa khatimihim wa afdalihim nabiyuna wa imamuna wa qudwatuna wa murshiduna wa qa'iduna muhammad bin abdullah salawatullahi wa salamu alayhim ajma'in yace ahlus sunna wal jamaa sun yarda da dukkan waɗannan annabawa da wanda Allah ya ambata da nabi ambata ba tan warkonsu adam zuwa ƙarshensu cikamakonsu maihicinsu annabinmu shugabanmu abun koyinmu shine imamuna shugabanmu wa ƙudwatuna abun koyinmu wa murshiduna mai shiryar da mu wa ƙa'iduna jagoranmu muhammad bin abdullah sallama wannan shine mahihici a cikinsu ya ce wal imanin bi rusul imanin mujamal da aka yi magana imani da manzanni imani da sauran manzanni gaba daya imani ne a dunkule kodin waɗannan annabawa ne na Allah Allah ya yi kusu kai ne da haka ba wani dogon ka za ya kawo mai za ka yi shari'a shi ya bayanin da ya ciki don ba nan ba ne ya ce amma wal imanu bi nabiyina wa rasuluna muhammad sallallahu alaihi wasallam imanin mufassal amma imani da annabi musa sallama manzanmu mama sallama imani ne dalla-dalla a bayyane bayan yarda da shi annabin Allah ne mai biyayya cikin da abin da ya wadi ko ya aikata kaza kaza wannan bayani dalla-dalla akan shi ya qatadi zalik min almuslimin tiba'ahu wanda wannan imanin mufassal yana hukumtawa dukkan musulmi su mai biyayya fi ma ja'a bihi min rabbih ala wajhi at-tafsir za mai biyayya cikin dukkan abin da ya zo da shi daga wajen ubangijin shi dalla-dalla duk abin da ya kawo sau da kafa dole mai da'a yanzu sai su ɗaya babban suna muhammadun rasulullah sallallahu waye shi ya ce shi ne هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قسي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهير بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مدر بن نزار بن معدن بن عدنان وعدنان من ولد نبي الله إسماعيل بن إبراهيم خليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام wannan kamar da ko sassala ce doko ta annabi sallama yace shine mai mai mai kinaya kamar ce alkunya abul qasim kinan baban qasim mai suna muhammad bin abdullah dan abdul mutallib dan hashim dan abdul manaf don uwa ne kamar zuwa ne shi hashim kin dan abdul manaf abdumanaf dan kusai kusai dan kilab kilab dan murra bin ka'ab bin lu'ay shi murra dan ka'ab ka'ab dan lu'ay bin galib bin fir shi lu'ay ke dan galib galib dan fahar fahar dan malik shi ko bin nadar shi ko dan kinana shi ko dan khuzaima dan shi ko dan khuzaima dan mudraka mudraka dan ilyas ilyas shi ko dan mudar shi ko mudar dan nizar nizar dan ma'adan ma'adan shi ko dan adnan adnan ɗaya daga cikin ɗayan annabin Allah Ismail bin Ibrahim Khalilullah haka sassalar ta zo wannan shi ne ta farkon tun daga shi har zuwa dangane zuwa ga annabi Ismail sassala wannan shi ne kace iyar sassala tun warko har ƙarshe ba inda taɓa gama da lalaci a tarihin shi wata ruwaya wadda ta cikin jami'in sahih da albani mai tahqiqi na jami'in sagir ana zamanin yake cewa sahabbai mana ana waye ni kenan kaman matsayin shi shi wane ne sai yake jerowa masu mai tambi su mai amsa cewa anta rasulullah kai manzon Allah ne sai ka ce ana muhammad bin abdullah bin mutallib inna la khalaqal khalaqa faj'alani fi khair khalqihi وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة وخلق القبائل فجعلني في خير قبائل وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم فجعلني خيرهم بيتا فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا yace bayan ya musu tambaya wane ne ne suka ce kai manzon Allah ne yace ni ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abdullahi dan Abdul Muttalib yace inna la khalaqa la khalaqa Allah ya halice halittu faja'alani fi khairi khalqihi Allah sai sanya ni a cikin hiyayye cikin halittun shi gaba daya waja'alhum firqatayn kuma halittan ma ya raba ta gida biyu a raba biyu ma da aka yi faja'alani fi khairi firqa ya ka sanya ni a bangaren mahiyicin bangaren yace wa khalaqal qaba'il Allah ya yi kabilu kabilu a nan ma faja'alani fi khairu kabila ya sa ni cikin hiyayyar kabila na ta iya daga cikin abin da ake cewa dole mu yarda kabila ta larabawa kabila ce mai daraja a sunan kabila hiyayyar kabila ce duk da wannan hihikon bai sa ɗan kabilar ya samu wani matsayi a wajen allah ba imani kabilancin kada kabilar amma wannan a suna a daraja a sunayen kabilu da Allah ya yi kabila ta shi ta kuna yaya mace ita ce mahicin kabila amma kuma duk da haka ya yi bayani ya tace hakan shi hatta da ahalar bai ya yi bayanin kakku dogara da dangantaka da ni a barku da aiki ku yi ta kanku ku yi aiki kura kenan sunan kabila kaza ba ai ba ibada banza ne yace waja'alhum buyutan kuma yayi gida gida gidan wani toshin wani toshin wani anan ma faj'alni fi khairin baitan ina mukalla eh san yan a mahicin gida ta da haka fa ana khairukum baitan wa khairukum nafsan ni ne ne kowa darajar gida kuma nayi kowa zama na gari a cikin mutane yace wa huwa khatamul anbiya wal mursalin wa rasulullahi ila an-nas ajma'in shine manzo shine cikamakon annabawa da manzanni kuma shine manzo na Allah zuwa ga mutane gaba daya babu wani baki da hori ja da waye bai huda ba sai duk daya zuwa ga mutane gaba daya kadi abin da tabbata na sallallahu alaihi wasallam ya ga Umar ya samu wasu takardu na ahlul kitab yana karantawa annabi umar yake so ya ga annabi ka wani abu da ya gani a cikin abin da ya karanta a ciki sai manzo Allah ya gama rai suka ce ta daya cikin sabanni Abubakar ya ce ba gani umar annabi hankalin shi ran shi ya baci kashin ga abin nan zama yake cewa umar har yanzu kuna cikin rudu mazu mutahawai kuna cikin rudu ce wallahi na zo muku da addini tsarkakake a na yake ce wallahi ya ce na ratsa da na kyanin shi ba magana alkata ba inda annabi musa ke da rai taloka na musa hayyan mawasawin lattiba'i ko musa ke da rai na musa ke da rai wallahi ba shi da wata dama shi ma hidimin biyayya ko musa ke da rai hidimin biyayya bi na zai shi ma nan malamai ke cewa idan yan uwa ya zamanto annabawa na Allah irin su Musa da cikin maiman cikin annabawan shi ma inda iya da rai bi zai yi ba na shi ba zai yi Musa annabin Allah mazan Allah aka ce annabi ce inda iya da rai shi ma kurin bi zai yi ba na shi ba zai yi ma kai wai kana cewa musulmi ne kai naka ko ne ka yarda wa abin kirki ne shi ma annabi Musa bi zai yi shi ne wakul hanya ba wata hanya wala yan uwa ba na roman baka da wani zai maka wani ilimin shi ya tsara mana ka bi imanin mutum kunin bi ya tabi ma'an zai zaka marabikun bi ne kunin shi ma annabin ya ta tabi ma yiwa ilaika annabin kanki shi ma bi ne ki annabin allah bai ba bai ba bi yake annaban allah bi suke wai kai ka ce wai wani zai ce ma wai ma daɗin baki wai ana iya yi kai ma wai shi ma dan wadan Allah wanda ya nashi a ce mai bi ne wanda shi ma tsara ya shiga layin mabiya kai shi ma ya zama ya zama ya zama shi ma mace ga kan shi to zai ta dan bid'a ta wanda yake ya zama mace ga kan shi dan bid'a mu ya zama mace ga kan shi shi ma ya kai tsara shi ne kaɗa dan bid'a duk kowa mai hankali ya yarda in dai a ce wani shi ma tsarin nashi ke ya wata galayan bi na shi ma zama ya zama shi ma zama boss ya zama gida haka ne haɗin bida yan wa ka bi kurin ka huta wallahi kurin ka huta ya ce shi ne cikamakon annabawa da manzanni kuma shi ne rasulun ne ilin nasa ajami'in shi ne manzo na Allah zuwa ga mutane gaba ɗaya wal mab'us illa thaqalain bilhaƙi walhuda shi ne aka aiko zuwa ga mutum da aljani da gaskiya da shiriya ba a sahullahu rahmatan alamin Allah ya aiko shi don jin kai rahama ce ga duniya wa huwa abdun la yu'bad wa rasulun la yukazzab shi bawa ne amma ba a bautata mishi matsayin bawa yake na kenan ba a bautar shi kuma manzo ne wanda ba a ƙaryatawa wa huwa khairul khala'iq wa afdaluhum wa akramuhum 'ala Allah ta'ala wa tabahu darajatan wa aqrabuhum ilayhi wasila wa shari'atu ya shari'atul muhaimana sai wa musulihatin li kulli zamanin wa makan wa annaha baqiyatun ila yawm al-qiyamah aiki da ka da ra'ayi ba da nasi ba shine zababbe wanda wannan shi a cikin lahantar sauran al'ummomi wa akhadahu wa akramu ala Allah ta'ala kullama shine man fadala bima la ta'ala karamci wajen Allah fariqan kadzabu daraja mai girman daraja Allah ce ga halin su duk lokacin da wani manzo wa akramu ilayhi wasila kuma ya yi da ya saba ma da Allah ne musu zuwa ga Allah yanzu ki abin ne ne Allah da ka sama wani shari'atu shari'a manzon sallallahu alaihi wasallam su ce kariya ce shari'a wata ma duka sauran shari'u to ke wannan shine hadarin ta na bussan zuciya bayan nasu yazo salihatu shikenan ai ce ilmin yayi kullu zaman makan tana daidai tana dacewa wannan kan zamani in ma wane ne kuma a kowane ne duniya kuma duk wani aikin jin dai misalin guda ne ya ce yi fa masalu zaman ta huce ka masalal kal din zamanin da ya zo tana ta yi dacewa misalin shi kamar misalin kare kuma ta al'umma su su ne mutunci a buga a buga misalin ka da kare kowace al'umma ka ga mi daraja garata wanda kamata a yaba zai dace da ita kuma ba yau an waye gari ana buga misalin da kare ka masalal kal yace kamar misalin kare wa'annaha baqiyatun ila yawm al-qiyamah kuma wannan addini da yake labarin cewa akan wanda aka ba su at-taura kiyama qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin la ce ba mu aiko ka ba sai a matsayin rahama ce ga dukkan talikai da duniya gabai أنزل عليه كتابه وأتمنه على دينه وكلفه بتبليغ رسالته وقد أسمه الله يبارك مثال أولولي جمال مثال أنا أنبت مثال وما ينطق عن الهوى مثال شدوى إلا وحي يوحى على مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها يجي مثال ما يجرم على aka manana dauka a taura aka ba su aiki da tattaura alai kitabun Allah taura ya sarfa da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sarfa da taura suka ki wa atamanu ala bin ya bashi kulawa akan addinin shi duk wanda yake da addinin shi amana kuma yake aiki da ilimin kuma kan kan masalal hima ya hamilu Allah ya dora mai yawan misalin malar da wannan sakon Allah kamar misalin da kini min sunan ya hadi risala kuma Allah ya mai kariya a baya akan safiya ka tare da kare ka shiga da safiya wannan mai aya kan Allah ya saban wannan ga Buhari ga Muslim ga Buhari ka tafsirai kamar Allah ke ka tambaye shi ya san me Allah mai girma da buwa yana cewa kuma ya ce da mijin aiki da tahin Allah bai magana misalin mutumin da yake da ilimi bai aiki da shi illa wa'ayi misalin kamar wa'ayi ne shi ma ake kai mai ya ga mutane shi misalin da muka sa fata na misalin babu ilimi wala su imanu abdin hatta yu'minu bi risalati in kun wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa yau kaga inda ake girmama darajarta annabi sallallahu alaihi wasallam duk matsayin da ka jero yayin halittu shugaba zaɓaɓɓe mai daraja mai ƙi don abubuwan siffashi ce wani shi ne aƙidar ahalus suna wani jama'a kaganan zaka tabbatar da 'yan rudu masu wai neman kawa ƙariya kawa addini da ƙariya kawa bida'a da ƙariya wai don ka a gane gaskiya a yi tashiwiyin har ma'alus suna a ce bisa annabi zaka zaka za wai don ka a gane in shi ƙarya bata tsawon ya kace ƙarya wani take bata aya din da kai an gane kai makareci ne kuma ba gaskiya kun baka daraja shi matsala matsala matsala ƙarya ka mutum ƙarya kai ƙarya kai ƙarya an gano ka ba to da haɓa da baka daraja kullum zaka gaskiya ka huta kurum na gaskiya gaskiya ce kurum yace wala yasiu imanu abdin a yawa wace wala yasiu imanu abdin hatta hatta yu'minu bi risalati yace imanin bawa bai inganta imani da zamto imani sai ka imani bi risalatihi da manzan da sakon da ya zo da shi ya ce wa ya shahadu bi nabuwati ka shaida da annabta shi wa man ata'ahu dakhala aljanna wa man asahu dakhala an-nar duk wanda ya mai da'a zai shiga aljanna wanda ya saba mishi wuta an kare zai shiga wuta kamar da ka cewa kullu ummati idkhulu illa man abako sunan ba sura yace man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba ta kullu ummati idkhulu aljanna duka al'umma ta mana mai mai biyayya imanin gaskiya yace dakhala ya shiga aljanna yace illa man aba yawan da yakiya suka ce ya rasulullah man ya ba rasulullah waye zai shiga aljanna ga da ga amsa ce man ata'ani dakhala aljanna duk wanda ya mun da'a ya bi ni zai shiga aljanna an kare amma man asani faqad aba wanda saba mani da kanshi shiga aljanna ga ta ce bai so haka misalin shi yace qala allah tabaaraka wa ta'ala fala wa rabbika la yu'minun hatta yuḥakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima sura nisa ayat 65 Allah ke tabbatar da cewa falawa rabbi ta nan ta tabbatarwa ne ba zana ta mana ba hina da ubangijinka ba mana ina rantsuwa da ubangijinka kan tabbatarwa la yu'minun mutane ba sa imani kenan imani bai zamantowa imani na hakika hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum sai sun yi hukunci da hukuncinka cikin dukkan abin da gudan tsakaninsu dukkan hukunci abin da gudan tsakaninsu sai sun zaka kai da mai hukunci kai za ka ce gaza daidai kaza kaza a yi kaza ko a bari kaza sai sun haka samu samu imani ta zama imani to yarda hukumci akan abin da ya gudan tsakaninku da abin da manzan Allah ya hukumta bai isa ba ta sun malaye jiru fi an fusi maharaja mai makadai kuma bayan kun yarda kun yi hukumci da shari'a shi da hukumcin shi ka a samu wani kumci damuwa ni na da na idai tun an ce da haka ya za a yi dai ni dai na kai amun to ya za a yi dai kenan kai kama kai ne kurin dole kurin kai to wannan ba akwai matsala ka yarda ka yi hukumci da wani wani ko da ya saba amma ko da abin ka akan ka yake haka manzan Allah haka shari'a ta ba dama shi ne daidai na ta wani ɓarar wani ya sata ina ga ana shari'a a zamfara ya sata aka yanke mai hannu kare ƙarya ɗan kare ƙarya da sunan haƙƙin ɗan adam wai suka ce kai yarda a yi ƙara ya kai ƙara hoto su neman mai haƙƙin shi ɗan wawai magana cewa kada ƙarya wai kare haƙƙin ɗan adam ne mutum da wannan hannun nashi ka wuni ka shekaru kana neman abin da za ka kare mutuncinka ka yi zuwa ka wahala lokaci ɗaya kun yi ɗoke da yi wai a ce wannan hannun washi ne ba washi ne za a kare yanzu na akwai kare gaskiya haƙƙi ne ka kariya shi wancan bai haƙƙi shi wancan malam bai haƙƙi wanda ya sha wahala ya tara kayan shi a zo ka sace shi bai haƙƙi kurin ɓarɓarawa da mai haƙƙi ya yi wa sun sa sakancin barbaturi barawo ne wani haƙi barawo ne mai haƙi shi mai kama haƙi haka suka tallafa shi haka na adam a kare mai barawo eh yayin iskace ma kayanka ka ta sha wala ka tara ya kwashe bakin ciki kwasa maka cikin da kake a kun baka ɗaya ba shi ɗaya yawa dubu shi ɗaya duk ya fitar hankali in ku ɗari ne yana ku cikin rayuwa in ku ɗari ne shi ɗaya ta ya tara ma kowa hankali shi ɗaya ko amma a ce wa a kare a kare hannun shi shi ne haƙƙin adam so ta masa haƙƙi wai wani shi ne gaskiya waya abin da shi ne wa kare haƙƙin adam kare ƙarya wallahi akwai rashin hankali ga mutane masu nan hina ina kwanan na karanta wani wani akwai a sabu wani wani bature faransa ne a sabu lake ga wani bature ne mai matsayaci a faransa iya kawo maka suna ta kun je kuma mai kasar musulmi kun je da sata kayan arzikin kasar su kuna zuwa da sunan ƙarya kuma su ƙarya ce to me ya sake hannun buwayu me ya ce danki hannun buwayu ce ake hannun mai ɓarau ɗan iska ya ce me ya kunce to kun ce kun ce wani su yi lagi sai ki hannun ɗan iska haka ce buwayu ka ce kuma buwayu ba ɗan iska ba bature ne ke magana me lahi da an ce a yanki hannun ɓarawo ce ɗin iska ɓarawo ta wani kunce lahi suka gunje kuma mai su ta da ƙarya neman arzikin al'umma ya ba to yi a wurin shi a tambayi kawai shan magana kan an gauɗe ya ce maka zani to yin wannan shi ne maganar da ake wai haƙƙi ɗan adam to wannan bawan allah na magana na zamfara sai suka ce ba sai daba sai tsakara ya ce a'a addini na ce aiwa mai matsalai ita cikin da tsaron kowa haka addini na ce wallahi daidai na ce ban zo ko ina ce wallahi haka addini na haka ce kan shi kashi ne kaga na barawo ne amma kaga ya ake ya ya mai kauya da shari'ar Allah ya kana mutum ya kan iya mutum wani gama shi bangan banan mutum ya mutum ya da imani ya nahi za samu mutum da imani shi dan yarin ja shi banna ya fasikanci kuma imani shi komi amma daga bayan Allah bai domin shirye shi za samu haka nan kan sada ce amma ce a abin da makin komi haka addinin shi ce kuma to shi ne kenan mai kauya kenan ka yarda haka samu damuwa amma ka hukumci shari'a aka ce an ji gidan alƙali an shari'a aka diba kai ba gaskiya to ko da kai aka aka dawo rashin gaskiya ka yarda eh tun haka musulunci ce haka haka haka mai kauya shi ne imanin tun haka addini ce haka Allah ce shikenan masha Allah ma matsala ko shi haka ga mata ba shi ga neman ba abokan ya kare maka ya kare ka kan ƙarya ya ce kenan sun malayi judu fi an fusi maharajen mai makadai ka a samu kumci a zukatansu a kan abin da ka hukumta wai salli mutu silima su ninka wuya total gaba daya kun su yarda ka Allah ya ce kuma shi ne daidai shi to wannan shi haka zama imani kenan sai an yi haka ne imani zai cika an yi hukumci da abin da kuma mai tsakaninku hukumci da abin da ya hukumta ka a samu kumci a zukatanku kuma kauya ga hukumcin Allah kenan ya ce wa kana kullu nabiyin yub'asu ila qaumi khassa wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam bu'itha ila an-nas kaffa qala allah tabaaraka wa ta'ala wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas bashiran wa nadhira yace sura 7 aya 28 yace wa kana kullu nabiyin yub'asu ila qaumi khassa yanda lamarin sunna Allah take kowane annabi Allah yana aiko shi zuwa ga mutanen shi kadai Musa zuwa ga banu Isra'il Isa ga banu Isra'il annahun zuwa ga mutanen ga duniya gaba daya sauran annabawa ko ya zuwa Hud zuwa ga yanwanshi Salih zuwa ga yanwanshi kowa su ayo zuwa ga yanwanshi amma annabi sallallahu alaihi wasallam shine aka aiko ilan bu Isra'il nas kafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine busalan nasu kafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine aka aiko zuwa ga mutane gaba daya kuma ka aya ta Qur'ani Allah mai girman da buwa yana cewa wa ma arsalnaka illa kafatan linnas ban aiko ka ba sai a matsayin mutane gaba daya bashiran wa nadhira kana mai bushara ga wanda ya ba Allah a bashi labarin aljanna bishara da aljanna kuma da galgadin wanda kan gare mu Allah gidan wuta aikinka kenan kenan manzo ne na duniya gaba daya duniya annaban ka karanci tarihin su har a yau allatawan su babu inda kace su annaban duniya gaba daya ne dukkan suna bayanin annabawa ne zuwa ga mutanen su hatta cikin at-taura ko injil a yau haka abin yake a rubuce amma manzo Allah shine annabin kowa yace wa ahlus sunnati wal jamaa يؤمنون بأن الله تعالى أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة يتي أهل السنة والجماعة suna masu yarda ko imani da cewa Allah mai girma da buwaya ya ƙarhi annabin shi sallallahu alaihi wasallam da mu'ujizoji a nan ƙasa hema turmamuwa mai ma'ana al-mu'jiza yace ismu fa'ilun min al-ajaz al-muqabil lil-qudra yace ismu fa'il ne na wani aiki na gajiyawa kasawa abinda yake fuskantar shi iko kenan abu ne da yace ya gagare gagarau yace gagarbadau gagarbadau ba yace mu'jizatul nabi mu'jizatu annabi sallallahu alaihi wasallama ma a'adda bihi al-khasam in inda tahaddi abinda za ka yi kalubale ga wani ka tunkari wani ka ce ya kawo irin abin da kawo ana gaddama kamar taji ka yi dafiye shi kakaza kakazan ka iya ko kawo kazan kun iya wala hawa fiya ilmubalaka wanda ce mujizan haƙin ta mubalaka ce kurin mana daga wani ce mace almujiz almujiz ne mana almujiz wahi amurin khaliqun al'ada abin da ya saba ma al'ada la ya kadiru alil bashar abinda mutum bai iya yi ya zahar wallahu ala yadi nabi sai Allah ya bayyana wannan abin abinda mutum bai yi sai a ga ya bayyana a hannun wani annabi wa faka da'awahu daidai yanda yake da'awa ya gaskanta ta sadiqan lahu wa risalati wani annabin zai wani abin hannun shi ya bayyana abinda ya karin kowa dan a gaskantar da shi annabin Allah ne a gaskantar da manzancin da ya zo da shi sakon da ya zo da shi wa inna qawlu mu'jiza amrun mumkin kasa a samu mujiza abin da daga kowa abu ne mai yiwa ya haka na ci zalik me haka annan lahallazi khalaqal asbab wal musabbibat qadirun ala an yughayyir nizama yace Allah wanda ya halici sababi da abin da yake sababawa eh iya da ikon ya canza wannan tsarin misali yanzu wuta dalilin zahin wuta ake jin ake konewa to Allah mai iko ne sa wannan zahin yake konawa da konawa yake wuka asali ta yanka sai ana ta yanka abinda gashi asalin abinda aka yi shi amma kuma ta yi shi abin ya zama kontrakin haka nan bai misali ga Ibrahim alaihi da wuta ko wuta ce aka kona aka gasa aka gasa aka wura ba ya ma tunkararta sai da ajewa amma ana jewawa na ce ƙulna ya na kuni bardan wa salaman alami ala ibrahim haka ala wata umarni wuta ko su kasawa take amma ala wata umarni wuta ki zama to sanyi musayi ma ce da aminci a ga ibrahim kurum yadda za ka na wasa konewa zai an wasa shiga konewa zai amma ibrahim kin na ka ce ka ta kona shi kenan wannan allah yana canza ɗabi'a ga abu yadda allah ya shi amma Allah sai wani abu sabanin haka nan ya canza abin yanda yake akan yanda yake dan a gano eh akwai ta magana yace fala takhadha li makan lahu min qabl kina abin ga yanda yake amma Allah can tsarin shi sai ga bayani abin da aka saba da yanayi wala ajab fi zalik misali ga dabba ta yi magana dabba ba ta magana annabi ya dare dabba ta yi magana ta yi magana dabba ya wasu inganta kan raƙumi kan dabbobi sun ana magana kuma sahabai su ji na abu da yawa yawo kana hatta ku tutire ina abu da yawa da abu ya saba ma adatan sai abin yi wa kana annu shi shi ya ta mujiza kenan yace wannan yace wala ajab zalaka wala gharabata bin nisbati li qudratillahi ta'ala kenan ba wani mamaki akan kudura ta Allah canza komi allati la tuhaddu bi hudud domin kudura ta Allah ba ta iyaka fa huwa yaf'al ma yurid bi athara min lamil basar Allah yana yin abin da yaso mahi sauki akan kibtar ido qala ta'ala inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun da abin da Allah yaso ya kunta kunne ku an kare amma me sai wakana nan ya sako maka bayanin me mu'jiza kurin wani abu ne da ake bayyana a hannun annabin Allah kurin abin ya gagaru kowa yanzu a gano kenan wannan abin akwai dalili to wannan shi abin da ya shahara wajen malamai kalan mujiza ma kamar usaimin usaimin Allah ya kawo ta usaimin shi usaimin iya ga cewa sai dai a ce aya abin da ke bayyana hannun annaba ce a sunan shi aya ci domin da a ƙur'ani ba da fita kamar mujiza ba a nasan ƙur'ani sai dai ci aya aya kun hatta duka annaban Allah ya ci aya hannun hud aya aya aka ce bai ci mujiza sai wasu muka ce me yasa ai hujja shi ke cewa saboda sai muka ce mujiza a kalmar mujiza ma'anarta abin da wani daga ce yakan yi mai sihiri ya zo tafin ku zo wa zai iya cikin kuma ku kasa sai zama annaban Allah shi abin da yake cewa in mu'jiza ta mai an kace kalmar mu'jiza abin da wani ya gagare ya gagare ku to ni ya zama tsahi ne ya abin da gagare kowa yanzu da jar abin da gagare yawa sama ta sama in ruwa zan yanzu na sanar sunan istidraji amma a takaice dai iya ce kalmar kalmar aya ta fi karfi akan kalmar mu'jiza Sheikh Usaimin Allah shi shiga ta miki haka cikin tafsirin shi ke bayani kan ma'anar mu'jiziyya inkarin cewa aya mu'jiza Allah shi shiga ta miki ya cikin mata da yawa cikin malaman sunna kuma suna ga cewa na kalma ta ma shahara a malaman sunna kalma ta mu'jiza mun kane dai dan a samu abu ne ba wani abu ne bai zo karara na shi cewa idan ba qur'ani ba da kakar mu'jiza shi shi za tsaya nan idan ce aya qur'an aya ke ta qur'an annan annaba qur'an aya ta bayyana sai yace iya magana annabi sallallahu alaihi wasallam ahlus sunna wal jama'a suna masu imani Allah mai girma da buwaya ya karwa annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'jizozi az-zahidatul batina tahili ta boye da ayoyi kai tahili da ayoyi wa suke bayyana kashi baka ayoyi ayoyi wa suke bayyananu yace wa min tilkal mu'jizat wa azamuha al-qur'an daga cikin wannan mu'jizozi mai girma wannan mu'jizozi yace al-qur'an alladhi tahadda Allah ta'ala bi afsaha al-umam balaghaha wa qadarha ala al-mantiq Allah ya yi tahajji ya yi kalubale yawa al'umma mahi ilimin magana eh fasaha da balaga da iya karin magana wani sun kware wajen balaga da fasaha amma ce su kawo tun daga ana magana ƙoranin a sura goma aka yi ma sura ɗaya ya ce wa min aka bala mu'ujiza ba da al'ur'an kuma mahi girman mu'ujiza bayan al'ur'ani التي أيد الله بها النبي صلى الله عليه وسلم معجزة الإسراء والمعراج yace mahi girman mu'jiza bayan alqur'ani da ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce mu'jiza kin isra'i da mi'raj bana ba ayi da kowa ba a cikin dukkan annabawa ko abinda ya saba wa masu hankali aiki da hankali har ma ɗan wa isra'i da mi'raji sai da ya kai har wasu musulunta amma suka yarda suka akashe su kuma a badar cikin kahure Allah kiyaye sun musulunta dalilin fitina ta Isra'il kun suka yi ridda wannan tabbata kamar Allah ne cikin cikin sai sira amma ce ruwa ta tabbata kana suna musulmi ne amma kurin aiki da kwallo su a a dare daya muna nan maka da shi kun ji abin abin mutumin da ku kawo kun ji da su me zama sun samu dama magana su an samu wata dama a yi wasa da hankalin mutane bayan ya isra'i da mira mai isra'i wani isra'i tahiya da ya yi zama ƙauye a ƙamshin lawa tahiya da ya yi daga makka zuwa betul makadis wani tahiya da ya cikin dare bayan isha ma abin yau kan iya barci ya tahi betul makadis ya dawo to wannan isra'in tahiya da ya ta cikin dare daga makka zuwa betul makadis shi ne isra'i mai kuma daga betul makadis da ya sama har zuwa inda Allah mace magana takewa shine mi'raji kai abu bi ne isra'i da mi'raji isra'i makka zuwa baitul muqaddas mi'raji baitul muqaddas zuwa sama to wannan abun da yaje yazo iya ba sai ba su labarin abin da ya wakana anan ne ai aka samu akcawa gu siddiq aka kai ga kunji muhammadu ba kunji abin da yazo don da yazo iske iske kore shawai a samane a wurin fadarsu na gaɗe cikin ruwa ta umarhani ce wacce ka tace za ka ji ana wuwan sulaye za ka gaya musu shiga kamar sauran labarin ka ce musu kaji kamar tana kamar za abin za su mai ta yi yi masu kamar kan yi masu ma'ana daban abin ya kai haru ka ce musu kaji ma ka dawo a wani daren ya sulaye ya ce ai kuma ya ce yana na gaya musu wani yau kan zibun wani suka yi tarihi na je ta rike rigar shi ya ture kalmata alwaye Allah wala wuta cikin sirran gata ta rike rike shi bai je ba ya ture hannunta ya huta yaje suna tare su ba su labari ai jiya Allah ya Isra'i da ni daga nan zuwa kaza kaza kaza kaza su to yana zawa wani shikenan kun ji hukumar sabuwa an suka har maganganu kana ma wasa da hankalin mu dama mun kyale da abin da kake zaka zaka zaka za an aka ce wuf aka ce aka ce abubakar su jiga na aka ce kaje wasu kaje wasu sabuwa ko me aka yi ai mutumin naka wai kana ji wai jiya a daren jiya da shi muka yi dare muna ne a cikin mu wai je bata baka da wai wai su ba su ga baka samu wasu ba su ba su samu wasu kullum su a ce an je kudu su an dawo ba su ga su da ba san ba cikin lazzan su ba cikin ba a ce san ba cikin san su su kullum nan duniya kullum isra'il kullum ba mai rajin ba isra'il kullum sun tsaya nan wai kun ji wa a daren jiya wai je wai daga makka wai je sun san kuma ta wajen wata biya ke wai ya je ya dawo a cikin kuma kuma yawa ya gari a makka wai ya je ya dawo ya ce inda ya gaya muku kuyin haka ne ya gaskiya ne ya yi sai a siddiq inda ya gaya musu ta kuyin gaskiya ne nan da kenan asalin kalan samun abu siddiq sunan wannan ya bishi lakabin siddiq ya bishi kenan wannan abin to wani abin ne sai wasu musulmi masu aiki da kwallo su da hankalin zubar aiki ba da haci Allah can wani da can gare ba maganin hankalinka ko mena yiwa so a lokacin nan gurin ya alsas kun ya za a yi a ce wanta ya tauta biyu a dare ɗaya ne baiwa suka kawar cewa Allah ko suka mutu a bada aka shan cikin kawure he ga a shi yanzu ɗan adam ne ba wata aya wata mutu ba ilimi Allah ba ɗan adam a duniya muna kallo kiri-kiri inda suke inkarin an ji a dare daya yanzu a awa asad awa daya ja dawo cinuwa yanzu da awa daya haka yanzu da aji tun wanda bai bai wa suka kawo amma idan za mu su da aiki da karamin kwallo misali nan guda shi da mamar aiki da kwallo akan nasarar nan da shari'a duniya idan Allah annabi ya ce an kare wannan wanda mun yadda fata kawo kun da irin wannan hakika ita misali sun ce amurka ka kwallo ka kada sai abin nan ya wadin garin wani can mutum ne ya je can laraba can kasar su su ta yi mu je a ba muna mu'amala da shi amma iya cikin ta rayuwa iya mana da rubutu ba samu katarin iya wa amurka da hankali na bai kaiwa yanzu ina da kaji ka zo ka ga su ne amurka aiki da kwando su gaba kwando su abu sai ilma su gidan bakin bakin plan da ke ruwa ka ga kaga gidan ka san gidan su ko annabi suka ta annabi su ka wuce annabi sun san san mu suna musulmi da shi suna musulmi sai yake ce mu shi wallahi yace duk daga cin mutum dan adam a duniyar wannan Allah ba adam tahiya ce ta yan kilo dubunnai yanzu dan adam akwai makami wani ake dan adam wani jirgin ya kika cewa zai iya cin kilo dubu goma sha biyu a awa daya ta yadda suka inkari ba a yanzu dan adam zai iya yin ta a yan mintuna kurin minti yan mintuna ba magana wata awa su kuma sun ce baiwa a tare da ya dawo kuma Allah ne ce ya suka baiwa haka hadarin ake da karamar kwalloka kan kan nasin shari'a a za abu ne za abu ne gashi a hili ba na abu ne mai wahala ba da an ce maka an je kilo nawa an dawo awa ɗaya an je an dawo yanzu ne mai yanzu aje a wani jiki ba kuma gudu ki awa ɗaya ma awa gudu a kwanci na mun mu gazan mun da abin da bilaki ka sai mun take naka binciki ka ka ba haka binciki mun jiki zaki suna cin kilo dubu a mun da abin da bilaki to kai kana magana ka karo ce ma Allah wajen an je da daya wajen awa goma sha biyu dai wa awa sha biyu ne ko shi ka baiwa don haka kullum in wani ba nan kaɗai ba duk abin da ya tabbata ya zo a ƙur'ani a sunna abin da kullum za ka nema shi ya tabbata Allah hudu shi ku abinka ya tabbin da ya tabbata Allah hudu ta kun sami na wata ana wani abin iyawa mu gane wani abin ba za mu gane ba abada hikima Allah kenan iya wani abin ya ƙarƙi kullum ko amma mu ya gaba za mu gano wani abin ya mu gano ba ma inda ya ci Allah ya ƙarƙi ba kun karga kakka ga jama kakka ake ƙwallo ka ya tare da ba ya tare da ba ba ya ta gane ba ko ka nemi tabbaci abin ya tabbata da ta kenan a cikin mahi girman mu'jiza mi'iraji isra'i da mi'iraji yace fa ahlus sunnati wal jamaa yu'minuna bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam urija bihi fil yaqazati bi ruhihi wa jasadihi ila sama wa dhalika fi lailatul isra' وقد أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بنص القرآن قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير yace ahalu sunna wal jama'a suna masu imani sun yarda urije bihi fil yaqadati an an yi sama da shi a walke bi ruhihi da ran shi wajen sadihi da jikin shi lisan aka sama da shi da nasa akwai maganar wasu a wani isra'in ai cikin barci ne dan wa kai ma da lokacin mulkin mulkin ga sama kuma ana wa ɗan wadda Allah ɗan hadda a mulki ne da za ki ma kai ma sanar kai mulki kana ma cikin aljanna idan ga sama ta sama ta nawa wani ba mawaki gaba kamar yanka ganda sama kai na gida aljanna me da za rigima inda halin mulki ne wanda ba mu rigima na kaje wannan ana kawo yin shuboyin a kaza wasu na cewa mulki ne waye mulki ne ba rigima da kowa zai da zama kai ma kai ba na wani mulki ne mulki zuwa sama har ganga cikin aljanna cikin hulul ne ma mulki da ku kenan wannan dama abin yace an yi shi ne da ran shi idan shi biyu na farko ba barci bane ba kuma da gangan jikin shi da ran shi haka aka yi sama da shi gaba daya sallallahu alaihi wasallam yace wa zalika fi latil isra wannan kuma ya wakana a daren isra'i wa qad usira bihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa kuma an yi tahiyyar tahiyyar dare da shi ka haima magana sama an yi tahiyyar dare da shi bayan wannan an yi tahiyyar dare da shi a cikin dare daga masjidil haram zuwa masajidar al'akasa kenan daga makka masallacin makka masajidar haram zuwa masallacin kudus kuma daga can ne kuma ya ce kuma ya tabbata a nasi na alkur'ani subhanallazi asara bi abdihi laylan tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya tahiyya dare da bawon shi eh asara da abdi ya tafi bace sara da abdi ba a asara shi Allah ya yi bulagurin da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da annabi shi shi ne ya dauki bawon nashi eh ba shi bai babu da ya tafi ba a asara bi Allah shi ya tafi da bawon nashi kai dauka shi kai ba shi ba ya tafi karan kanshi ba a Allah ya tafi yadda bawon shi ya ta tafiya da bawon shi a cikin dare dare guda wanda ta kama min al-masjidil haram daga masjidil haram ila masjidil aqsa zuwa masallacin aqsa Qudus ya ce allazi baraka na haula wurin da muka yi albarka a kewayen shi mai wannan tahiya da shi linriyahu min ayatina dan mu gwada mishi ayoyin ya labara min ayoyi kuma innahu huwa sami'ul basir shi kuma Allah shine mai ji mai gani ga bayin shi thumma urija bihi sallallahu alaihi wasallam ila sama haisu sa'ad hatta sama sabi'a bayan an yi isra'i da shi daga makka zuwa matsalar ƙasa kuma aka yi sama shi ne miraji wannan hawa sama aka yi sama da shi zuwa sama har aka kai sama ta bakwai ba tsaya ba sun mafauka zalik ila haisu sha Allah ta'ala la haisu sha Allah min al'ula ila sidratul muntaha indaha jannatul ma'awa wannan imin da'im wa darul khuld yace daga nan masajidul aqsa aka hau da shi saman bakwai ita ma saman ta bakwai aka gaba da nan inda Allah ya soji aka yi zata iya yake in wake ne ita ma saman bakwai an huce ta an huce la can an yi tahiya hal aka kai magariyar tikewa kin ba mai gaya maka irin nisan tahiyar da aka yi daga saman bakwai zuwa magariyar tikewa amma an yi tahiya abinda Allah su bayan an huce an huce kasu sama an huce sama ta bakwai an huce aka yi tafiya aka yi tafiya har aka kai magare tikewa daga nan an kare wani magare tikewa a nan ne yake da jannatul ma'awa aljanna makoman bayan Allah na kware Allah samu koma cikin ta wannan imi da'im wurin ni'ima madawwamiya wa darul khuld gida na dawwama ne kamata mu tsaya insha Allah Allah ya mu kuma sai mu dasa daga wa karamahu Allah bima sha wa auha ilai ma auha اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يو درس من نشاء ناشي درس من نشاء كنا يو درس نشاء كنا بشاب يبا نشاء كنا مكي إيه درس نشاء كنا نشاء كنا مكي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته